بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da sake haduwa a daidai wannan lokaci wanda yanzu muna safiyar ranar juma'a ne da ita ce safiyar 11 ga watan sha'ban shekara ta 1444 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam wanda ya dace da lissafin uku ga watan maris shekarar miladiya ta 2023 wannan shine darasi na goma sha hudu insha Allah cikin jerin darussa daga wannan littafi na kitabus sunna wallafa harb ibn isma'il alhamdali rahmatullahi alaihi al-imamu harbu ya rasu a shekara ta 280 ne bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallama asalin wannan karatu daura ce da muka gabatar da ita a garin Buhari wanda ke yankin wato babban birnin tarayyar Najeriya amma ba mu karasa shi ba muka ga dacewar mu ci gaba da wato kawo shi a bisa yadda ya sauwaka insha Allah Allah ubangiji subhanahu wataala ya samu dace a yau insha Allah za mu tashi daidai inda malai yake cewa babun fil qalami babun fil qalami babun da ke bayani akan ainihin wato alƙalami da Allah ya halitta fadin Allah nun wal kalami wa ma yastuhu mala yace haddathana Hisham bin Ammar ad-Dimashqi qala haddathani al-Jarrah bin Malih qala haddathana Arta'a ibn al-Mundhir an Ja'far bin Iyas an Muhammad an Mujahid an Ibn Abbas qala qala awwal ma khalaqa Allahu al-qalam ibn Abbas ya ce farkon abin da Allah ya fara halitta shine alƙalami fa akhadahu bi yaminihi ya dauke shi da hannunsa na dama wakilta yadayhi yaminun kuma hannun Allah duka biyun dama ne thumma khalaqa nuna wa hiya dawat sannan sai Allah ya halicci tawada thumma khalaqa alwaha ya halicci kuma sannan sai halicci alluna fakataba fiha dunya wa ma yakunu fiha sai Allah ya rubuta dukkanin duniyan nan da abin da zai kasance a cikinta ta hatta tafna har zuwa ran da za ta kare min khalqin wa makhluqin na halitta da abin da Allah ya halitta wa amalin wa ma'amulin da aiki da abin da aka aikata barrin wa au fajirin au fujurin aikin kirki ko na barna au riskin min halalin au haramin da kuma arzikin da bayi za su samu sawa'un na halas ne ko na haram au atharin au ratabin au yabisin ko wani burbushi ko wani danyen abu ko busasshe ثم ألزم كل شيء من ذلك شأنه وبقاءه فيها وفناءه حتى يفنى sannan ya tabbatar wa da kowane abu da ke cikin duniyan nan wato wanzuwarsa da ƙarewarsa har zuwa ran da zai ƙare thumma ja'ala ala zalika alkitabi hafazatan min almalaika bayan da ya gama tabbatar da waɗannan abubuwa sai Allah madaukakin sarki kuma ya nada wasu mala'iku masu gadin wannan littafi wa alal khalqi hafaza su ma halittun Allah ya naɗa musu wasu mala'iku masu gadinsu, fata a ti mala'ikatul halki mala'ikata zalikal kitabi. Saboda haka sai mala'iku masu gadin halittu su je gun mala'iku masu gadin littafin nan fayyukuna ilaihimun nusaha bima ya kunu min kulli yomi. Su ko mala'ikun da ke wato gadin littafin nan sai su miƙo wa mala'ikun da ke gadin mutane kwafi na abin da zai faru a kowace rana wa lailatin da kowane dare min zalika wanda suka ɗauko daga wannan littafi fatah batu mala'ikatul khalqi sai mala'iku masu kula da halittu sai su sauko su gangaro ilal khalqi zuwa ga halittun fa yahfazunahum bi amrillah sai su zo su ci gaba da gadin waɗannan halittu da izinin Allah da umarninsa wa yasuqunahum ila ma fi aidihim min tilkan nusakh sannan kuma su dinga wato gudanar da halittun gurgudan abin da ke hannunsu na waɗannan takardu hatta idza stakmala kullu shay'in min dhalika sha'nuhu fi kulli yawmin wa laylatin inqata falam yakul laha maqamun wala baqa yace sai kaga wato har sai kowace halitta da kowane abu an gama aikata shi baki ɗaya kakaf a kowane rana da kowane dare kafin al'amarin su ya ƙare falam ya kulla muqamun wala baqa daga nan ba su da abin yi ba su da aiki sai su tashi su koma sama ma'ana za su zo su gudanar su tabbatar duk abin da aka rubuta a cikin littafin nan an gudanar da shi yadda Allah ya tsara shi thumma tala sannan ibnu abbas ya karanta inna kunna nastansiku ma kuntum ta'malu lalle mun kasance muna kwafi abin da kuke aikatawa fa qala rajulun ya aba abbas ma kunna ma kunna naran naskha illa fi ma tuhfa tahfazu alaina al mala'ikatu min kulli yawmin wa layla shi ai mu ba muna tsammanin abin da ake da nas shine abin da mala'iku suke wato kwafe mana suke kiyayewa na ayyukanmu na kowane dare da kowane wuni qala sai ibn abbas ya ce alastun qauman araban yace ko ku ba larabawa bane takunu nuskhatun takunu nuskhatun illa min kitabin qad sabaq kana ganin zai yi a ce copy in ba akwai wani littafi da ya gabata wanda za a kwafo daga can ba thumma qara'a sannan ya karanta wala ratabin wala yabisin illa fi kitabin mubin ta cikin suratul an'am faqala yace jama'ar ratabu wal yabisu kullu shay'in da aka ce wato ɗanye ko busasshe to ya haɗo komai da komai wannan hadisin asali na cikin littafin ibnu jarir na tafsiri da ibnu batta wa afwan wannan asali da ibnu batta a cikin littafin al-ibanatul kubra da kuma wani kwatankwacin sa wanda ibnu abi asim ya rawaito a cikin kitabus sunna da shi da al-ajuri a cikin shari'a daga sayyidina abdullahi dan umar daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da isnadi tabbatacce Allah ya samu dace قال حدثنا أبو معن الرقاشي قال حدثنا معتمر بن سليمان قال سمعت اسمة اسمة أبا عاصم يحدث عن عطاء بن السائب أم مقسم عن ابن عباس قال أول ما خلق الله القلم من هجاء قلم قال شد الله يا هلتش القلمي يا هلتش دغ حرفن هجائي نقال ما قال يتي فتصور قلما من نور sai Allah ya kera wani wato alƙalami ne na haske tuluhu kama bainas sama'i wal ard tsayinsa kaman abin da ke tsakanin sama da ƙasa fa qala yace ijri fil lawhil mahfuz ka gudana akan allahul mahfuz qala rabbi bimadha yace alƙalamin yace ya Allah akan me zan gudana qala Allah yace masa bi kulli shay'in yakunu ila qiyamis sa'a ka rubuta duk abin da zai faru har tashin alkiyama falamma khalaqa allahul khalqa yayin da Allah ya halicci ainihin halittu wa wakkala mala'ikata wa wakkala mala'ikatan yahfazuna a'malahum ya nada wasu mala'iku su dinga kiyaye ayyukan halittun fa idza kana yawmul qiyamati idan ranar alqiyama ta yi uridat a'maluhum alayhi sai a gabatar musu da ayyukan su kaila sai a ce hadha kitabuna yantiqu alaykum bil haqq inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malu wannan littafi namu yana muku magana yana furta muku gaskiya lalle mun kasance muna rubuta abin da kuke aikatawa muna kwafe abin da kuke aikatawa ai min al-lawhil mahfuz muna kwafowa daga Allahul mahfuz yace fa'urida bainal kitabaini fa idza huma sawa'un sai a zo a gabatar da abin da ke cikin lawhul mahfuz a yi muƙararsa da abin da ke cikin da ke hannun alkataba wanda suka yi rubuta na ‘yan adam sai a ga rubutun ya yi iri ɗaya komai babu canji wannan yana cikin al'asma walkuna alkuna wal asma na dulabi da kuma shari'a ta ajuri da ibanatul kubra ta ibnu batta قال حدثنا سيد بن منصور قال حدثنا هشيم قال اخبرنا منصور ابن زازان عن عن الحكم بن عتيبه عن أبي ذبيان عن ابن عباس قال أول ما خلق الله القلم فأمره أن يكتب ما هو كائن فكتب فيما كتب تبت يدا أبي لهب وتب yace farkon da Allah ya halicci alƙalami sai Allah ya umarci alƙalamin ya ce ka rubuta duk abin da zai faru a duniyan nan sai ya zama daga cikin abin da alƙalamin ya rubuta har da faɗin Allah tabbat yada abi lahabin wata hannayen Abu Lahab sun taɓe shi ma ya taɓe har wannan matsalar sai da aka rubuta ta wannan yana cikin littafin at-tafsir na Sa'id ibn Mansur da da da sunna na Ibn Abi na na, na Abdullahi dan gida Muhammad ibn Hanbal da kuma as-sunna na Khallal to wannan ke sai ce babu shafa'a babun da ke bayani akan ceto قال حدثنا محمد بن الوزير قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا ابن جابر أنه سمع سليم ابن عامر الكلائي يحدث عن عوف ابن مالك الأشجعي أنه سمعه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر ما أعطاه الله من الشفاعة فقلت يتي يتي يتي أنه سمعه يقول يا جينا فدي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر ما أعطاه الله من الشفاعة Auf ya ce, Na ji manzan Allah sallallahu Alaihi Wasallama yana ambatan wato abubuwan da Allah ya bashi na falalar ceto da Allah ya bashi fakultu, na shattuka ya Rasulallah, wasu sahabatu, lama sa'altallaha an ya ji alani min ahalik. Ya ce, Na roƙonka ya manzan Allah sallallahu Alaihi Wasallama. don Allah ka san ka sa Allah ya baka dama ka zama in zama ina daga cikin waɗanda zaka ci ta sai ya ce ya ce ya auf inna shafa'ati yawmal qiyamati li kulli muslim ka kwantar da hankalinka ya kai auf ai ceto rana alkiyama to zai game dukkanin musulmi ba ma kai kaɗai ba wannan yana cikin sunan na ibnu maja da littafin ibnu abi asim as-sunna da kuma lalakai a cikin sharhu usul itikadi ahli sunnati wal jamaa da Imam Ahmad ibn Hanbal da Tirmidhi sun ruwaito shi Allah ka samu a cikin ceton manzon ka sallallahu alaihi wasallam babun fil mauti babun da ke magana cikin wato mutuwa da za a yanka ta kenan ranar alkiyama قال حدثنا سيد بن منصور قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم manzo Allah ya ce yuja'u bil mauti yawmal qiyamati za a zo da mutuwa ranar alkiyama ka annahu kabshun amlah za a zo da ita asuran wani rago wato garba garba wanda yake da ido mai baki din fa yuqafu bainal jannati wan nari sai a zo a tsaida ragon nan ita wato mutuwan tsakanin aljanna da wuta fa yuqalu a ce ya ahlal janna ya ku yan aljanna a ta'rifuna hadha kun gane waye wannan fayyata sha'arabu fayyata shar abu fayash fayash ra'ibbuna fayash ra'ibbuna sai su dinga lallekowa ana lekowa wa yanzuruna suna dubawa fa yaquluna su ce na'am eh mun gane wa yuqalu sai a ce ya ahlan nar ta'rifuna hadha kun gane waye wannan su ma fayash ra'ibbuna sai su ta lekowa wa yanzuruna wa yaquluna suna duba suna cewa hadha al-maut ai wannan mutuwa ce mun gane ta fa yu'maru bihi fa yudhbahu sai a sa a yanka ta ita mutuwar nan take thumma yuqalu sannan a ce ya ahlal janna ya ku yan aljanna khuludun bila maut ku tabbata a aljanna babu fita babu mutuwa wa ya ahlan nar ya ku yan wuta khuludun bila khuludun fala mautun kuma ku tabbata a wuta babu mutuwa Allah ka tsare mu daga wuta ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم sannan sai Allah manzo Allah sallallahu alaihi ya karanta fadin Allah wa anzirhum yawmal hasarati id qudiyal amru wa hum fi ghafla ce ka ja musu kunne game da ranar da na sani ranar takaici ran da za a gama al'amari gaba daya su kuma suna cikin gafala Allah ka tsare mu daga gafala قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا مؤتمر بن سليمان قال سمعت محمد بن عمرو an abi huraira anna nabiyallahi sallallahu alaihi wasallam qala wannan riwayar wacce da muka ji ita tana cikin littafin Said ibn Mansur Bukhari da Muslim ma sun ruwaito ta sai kuma wannan ta biyu da yake kawowa wanda ita kuma ita ce riwaya Amr ibn Hanbal da kuma Ibn Majah da Hakim yace daga ainihin wato Abu Huraira Abu Huraira yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yuqta bil mauti yawmal qiyamati fayuqafu ala sirat za a zo da mutuwa ranar alkiyama a tsaye da ita a kan siraɗi fa yuqalu a ce ya ahlal jannati ya ku yan aljanna fa yattabi'una khaifina wajilina an yukhraju min al-makan alladhi alladhi hum fi sai su fara lekowa suna cikin tsoro da raurawar zuciya suna tsoron karfa cewa za a yi su fita daga wannan aljanna thumma yuqalu ya ahlan nar sai a sake cewa ya ku yan wuta fa yattabi'una farihin sai su kuma su leko suna cikin murna da farin ciki mustabshirina suna wa junansu bishara an ya kharuju min al-makan alladhi hum fi suna cewa to in Allah ya so fa lokaci yayi za a fitar da mu alhamdulillah suna wa junansu albishir فيقال هل تعرفون هذا سيسي أتشمس كنغانا وأي ونن فيقولون نعم ربنا هذا الموت سيئي منغاني تمتواتي فيمر به فيذبح على الصراط sai a sa nan da nan a yanka mutuwa a kan saraɗi sun mayu kalu lil fariƙaini sannan a ce wa ɓangarorin guda biyu wato ɓangaren yan aljanna da ɓangaren yan wuta kilahuma a ce musu khuludun fi ma tajiduna la mautu abada ko la mauta abada la mauta fiha abada ce khuludun kurwanzu fi ma tajiduna akan abin da kuka samu la mauta fiha abada babu mutuwa har abada an gama mutuwa Allah ka samu aljanna Allah ka tsare mu daga wuta babun fil jannati wal hurul ain babun da ke magana akan aljanna wal hurul ain da kuma matan hurul ain قال حدثنا المسيب ابن واضح قال حدثنا الحكم بن محمد عن عطاء عن حرب وهو الحكمي الليث عن مجاهد قال الحور العين khulikna min za'faran wannan riwaya yace daga wato bin nan mujahid yake bada yake bada wannan bayani cewa hurul ain aga matan da ake cewa hurul ain khulikna min za'faran an halicce su ne daga ainihin za'faran wannan aka yazo a cikin tafsirin ibn jarir tabari da littafin wasful janna na ibn abi dunya da daga daga ainihin wato wannan sahabi ibnu abbasin afwan daga wannan tabi'i mujahid an samu kuma riwaya da ta zo marfu'iya zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ta hanyar Anas dan Malik da ibnu Mardawiya da Khatib suka da ita da wannan lafazin cewa al-hurul ain khuliqna min za'faran hakanan a cikin kitabul azama daga wato Ali ibnu Musa an tambaye shi game da hurul ain yake cewa lalle an halicce su ne daga za'afaran kamar yadda yake cikin wasful janna na ibnu abid dunya na fata muna ganewa qal musayyib musayyib yake cewa fa qutul al hakami fa ya'kulna wa yashribna al yawm yace to algata malan yanzu dinan da muke duniya su a can inda suke a aljanna shin suna ci suna sha fa qala la yace a a laysa ya'kulna wala yashribna hatta ya'ti al yawm alladhi ya'kulna fihi waya sharibna waya na'amna ma ahlil janna yace a yanzu ba sa ci ba sa sha har sai ranar da aka zo aka yi tashin alkiyama aka shigo musu da mazajinsa aljanna to a lokacin sai su fara ci suna sha suna suna ainihin wato suna suna suna jin ni'ima su da mazajinsu Allah ka samu ciki qala yace wala ya mutu ne kuma ba sa mutuwa wala yansa iquna kuma ba sa suma ko su tsufa ko gajiya yawmal qiyama wala yamutu shay'un fil janna a cikin aljanna babu abin da zai mutu wala yamutu shay'un mimma khalaqa Allah fiha a cikin abin da Allah ya halitta aljanna na hurul ain da waldanul mukhalladun da sauransu babu abin da zai mutu innama yamutu ma khuliqa fi hadhihi ad-dar alfaniya abin da ke mutuwa shine abin da aka halitta a wannan duniya mai karewa wa amma tilka darani aljannatu wan nar amma kaga waɗannan gidaje guda biyu aljanna da wuta yace fa innahu yazidu kullu shay'in fihima komai a ciki sai dai ta karuwa wala yanqusu minhuma shay'un babu abin da ke raguwa a cikin su qala hadathana ishaq ibn ibrahim qala hadathana jarir qala hadathana al-ala ibn al-musayyib an al-fudayl ibn amr an aisha bint talha an aisha قالت daga Aisha uwar mu'mini Allah ya kara mata yadda take cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah yace inna Allah khalaqa aljanna lalle Allah ya halicci aljanna wa khalaqa laha ahlan kuma ya halicci mutanen da zai zuba a ciki wa khalaqan nara wa khalaqa laha ahlan kuma ya halicci wuta ya halitta mata abin da zai zuba a ciki wannan hadisin yana cikin sahih muslim da lafazi kwatankwacin wannan da mulmumina aisha take cewa an kirayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa ga wata jana'iza ta wani yaro cikin mutanen Madina take cewa sai ina cewa tuba li hadha usfurun min asafiril janna tace alherin Allah ya kai ga yaron nan wai zai zama wani dan tsuntsu a cikin aljanna lam ya amali su'a wa lam yudrikhu yace bai aikata barna ba bai ma riski balaga ba sai annabi ya ce mata awa ghairu zalika ya aisha da dai kin faɗi maganar da ba wannan ba inna allaha khalaqa lil jannati ahlan khalaqahum laha wa hum fi aslabi abai Allah ya halitta wa aljanna mutane da su shige ta ya halicce su ya rubuta su yan aljanna tun suna cikin tsatsan iyayensu haka nan kuma wuta ita ma Allah ka tsare قال حدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا يعقوب قال أخبرنا حفص ابن حمير عن شمر ابن عطية قال خلق الله جنة الفردوس بيده فهو يفتحها في كل خميس فيقول ازدادي طيبا لأوليائي yace a cikin wannan riwaya yake cewa inji inji Shimr ibn Atiya yace Allah ya halicci aljanna Firdausi ne da hannunsa sannan kuma kowace ranar Alhamis Allah yana buɗe ta ya dinga ce mata ki ƙara daɗi ki ƙara lafiya da nagarta dan bayina wanda suke masoyana wannan yana cikin littafin Hilatul Auliya da Abu Nu'aym da Shabil Iman na Baihaqi da da makamantansu daga Sabi Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yadda Malam ya saki cewa qala haddathana Abu Ma'an qala haddathana Mu'ammal qala haddathana Sulaiman afwan qala haddathana Sufyan fi qawli Sufyan yana ba mu karatu game da kullu shay'in halikun illa wajha yace ma urida bihi wajha kullu shay'in halikun illa wajha komai mai halaka ne mai karewa ne in banda fuskar Allah yace ma urida bihi wajha ba fuskar ake nufi ba ana nufin zatin Allah gaba da afwan wancan nace yana cikin abin nan Abu Nu'aym a cikin wasful janna ne ba cikin al-hilya ba da Abu Sheikh a cikin abin nan dinsa al'azama da tabari a cikin tafsirinsa shi kuma wannan yana cikin littafin shine ke cikin shabul iman ibnu kathirin da ya zo tafsirin sa yake cewa wannan magana da aka kawo daga sufyan hakahul bukhariyu fi sahihihi kal muqarrir lah bukhari ya kawo shi a cikin sahih ɗinsa yana mai kamar yana tabbatar da maganar yace sannan tsabar ya ambaci cewa an yi saɓani game da ma'anan illa wajha wasu suka ce ma'anarsa kullu shay'in halikun illa huwa in banda Allah gaba ɗayan su wato Allah zatin shi gaba ɗaya wasu kuma suka ce ma'ana zalika illa ma urida bihi wajha sai abinda aka nufaci fuskar Allah da shi abinda aka yi da don Allah da shi yana wanzuwa wastashhadu ta'wihim bi bizalika bi qawli shair suka kawo magana mawaki da ke cewa astaghfirullah dhanban لست محسيه رب العباد إليه الوجه والأمل mawaƙi ne yake faɗa haka sai ibn kasir ne sake cewa hadha alqawl la yunafi alqawl alawwal wannan zancen bai karo da na farkon fa inna hadha ikhbarun an kulli al'amali bi annaha batila illa ma urida bihi wajhu Allah don ba da labari ne akan cewa dukkan ayyuka suna lalacewa in banda wanda aka nufaci Allah da shi min al'amali as-salihati al-mutabiqati lishari'a zama ayyuka ne nagari wanda kuma suka dace da ainihin shari'a yace wal qawlul awwalu muqtadahu anna kullu dhawati faniyatun wa halikatun wa za'ilatun illa zatuhu ta'ala cewa dukkanin wasu zawat duk wani zati zai mutu ya lalace ya dadaice in banda zatin Allah ubangiji madaukakin sarki fa innahu al awwalu al akhiru alladhi huwa qabla kulli shay'in wa ba'da kulli shay'in Allah shine na farko shine na ƙarshe shine kafin komai shine bayan komai to shine ma'anar kullu shay'in halikun illa wajhahu ay illa zatu na fata mun gane wallahu a'lam malam sake cewa حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الله صلى الله عليه وسلم yana cewa kamar yadda yake cikin wato littafin al-Imam Ahmad ibn Hanbal musnadinsa kenan da suna bi dawuda da tirmidhi da kuma al-imam al-bukhari ma ya ruwaito kwatankwacin irin wannan hadisin ko kuma ma'anarsa hadisin hujbatin naru bil shahawat wa hujbatil jannatu bil makare wannan wannan wannan riwaya da zamu ji yanzu wata doguwar riwaya ce ta bi don tafsiri bai ban mamaki shine yake cewa daga Abu Huraira yace qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ma'aiki tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yana cewa lamma khalaqa Allahu aljanna da'a Jibril fa qala yayin da Allah ya halicci aljanna sai ya kirayi mala'ika Jibril ya ce mishi idhhab ila aljannati fanzur ilaiha je ka ka shiga aljanna kai gadi ka duba ka ga ya take yace da ya je wa ila ma a'adattu li ahliha fiha je ka duba ka ga irin tanadin kayan jin daɗi da sharholiya da naiwa waɗanda za su shiga ciki Allah ka samu ciki faja'a fa nazara ilaiha sai malaika jibril ya je kalla aljanna wa ila ma a'adda Allahu li ahliha fiha ya je duba abinda Allah ya tanadar wa ƴan aljanna faraja ilai fa qala sai dawogun Allah ya ce wa izzatika na rantse da girmanka la yasma'u biha ahadun illa dakhala duk wanda ya ji wannan labari na aljanna to babu yadda ya iya dole ya kokari ya shige ta farja ilaihi sun su fa'amara na'am fa'amara biha fa hujibat bil makari sai Allah ya umarni sai aka kewaye ta da ababai masu ababan kyama ababan da ke ba da wahala sun makala sannan sai Allah ya ce da malaika jibril irji ilaiha fanzur ilaiha to je ka sake kalla je ka aljanna ka sake gani wa ila ma a'adattu li ahliha fiha kaje ka kalla abin nan tare dan ma yan aljanna farja ilaiha fa idha hiya kad hujibat bil makari sai ya koma sai ga an kewaye ta da ababan ki farja ilai fa kala sai rawa cewa Allah wa izzatika na rantse da girman ka kad khashitu Allah yadkhulaha ahad ina jin tsoron babu wanda zai tsira daga waɗannan ababan ya samu ya shiga aljanna qala dhahab ila an-nari fanzur ilaiha wa ila ma adattu li ahliha fiha ce to tashi kuma yanzu ka saki tafiya wuta ka je ka duba ta ka kalle ta ka kuma irin tanadin da ne wa ƴan wuta Allah ka tsare mu daga wuta fa idha hiya yace sai da yaje sai ganta tarkabu ba'daha ba'da tana cin junanta bai samu ma ya kalla yadda ya kamata ba farja ilaihi iragun Allah fa qala wa izzatika la yasma'u biha adun fa yadkhula ce na rantse da girman ka babu wanda ya ji labarin wuta kuma ya ganganci ya bari har ya shiga fa amara biha fa huffat bishahawati sai Allah ya umarni sai aka kewaye wuta da ababen sha'awa sun makala yace irje ilaiha fanzur ilaiha wa ila ma adattu li ahliha fiha sai ya ce wa malaika jibril ka je ka ƙara kallon wuta ka kalli abin da na tanadar wa waɗanda suka saba mana sasa cikin wuta farja ilaiha fa idha hiya kad huffat bishahawat sai je tara an kewaye ta da ababen sha'awa farja ilaihi ya dawo gun Allah faƙala ya ce wa izzatika na rantse da girmanka ya Allah ya ce laƙad khiftu ina jin tsoron Allah yan juwa min ha ahadun illa da kala ce na tsoron kar ya zama babu wanda zai tsira daga wuta sai ya shige ta fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un fala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim yadda Allah ya kewaye wuta da ababen sha'awa da ababen da ke jan hankali aka kewaye kuma ita aljanna da ababen ki ababen da rai baya so sai dai rahama Allah kawai da tausayinsa da luɗufinsa da falalarsa da iyawarsa shine zaka samu dace da gamdakatar sai kana yin ayyukan alkhairi fa kullun yassara lima khuliqa lahu wa ma tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin Allah ubangiji ka gafarta mana zanubanmu Allah ka rangwanta mana Allah ka sa mu tsira Allah ka sa mu gama lafiya Allah ka tausaya mana ya Allah dan luɗufinka don girman darajarka da buwayarka ya Allah, don ƙarfin mulkinka ya Allah, don buwayarka da ɗayautakakka Allah, da faɗin rahamarka wadda ta game komai da ainihin wato rahamarka mai girma da gafararka ga zunubai da son ka ga bayinka Allah muna roƙon ka gafarta mana zunubanmu, Allah ka gafarta mana kurakuranmu wanda muka yi da wanda za mu yi, wanda muka tuna da wanda muka manta manyansu da ƙanana ya Allah ka gafarta mana. Allah ka sa mu gama lafiya Allah ka jikan iyayenmu da malamanmu Allah ka jikan iyayenmu da malamanmu da sauran musulmai Allah ka sa mu gama lafiya Allah ka rangwanta mana Allah ka tsare mu daga azabar wuta Allah ka sada da mu daga rahamarka Allah ka sada da mu da ceton manzanka wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka allahumma wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi